اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفقود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na riyadu salihin yau za mu tashi a babu hukunin kuluk babi da yake bayanin kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ta musulunci wanda ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da ita ya ɗabbaƙa ta a rayuwarsa ta duniya قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ wa innaka la'ala khuluqin azim lalle cewa kai ya rasulullah kana kan wata dabi'a wacce take mai girma wato kamar Allah ya ba wa manzo Allah assignment ne ya jarrabe shi da abubuwa iri iri a ƙarshe manzo Allah ya fi dukkan jarrabawan nan sai Allah ya ba shi shahada cewa lalle ya tabbata kana kan ɗabi'a mai girma. Allah ya umarce shi da abubuwa da yawa kuma manzan Allah ya cika wannan umarni na Allah kamar fasbir sabaran jamila aka umarce shi ya yi haƙuri wa a'rid anil jahilina ka kawar da kai gaban jahilai fasfahi sabhal jamil kai yafiya yafiya wacce take kyakkyawa ina fata an gane da makamanta irin wannan manya-manyan ɗabi'o'i domin yana cewa addabani rabbi fa hasana ta'jibi ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabtar wanda ya min wato tun da ya taso shi yana cikin ladabtarwa ne da tarbiyya ta ubangijinsa to a ƙarshe sai Allah ya buga masa fitan ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle cewa kai ya rasulullah kana kan ɗabi'o'i masu girma kuma kafin wannan ayar sai da Allah ya yi karan tsalantse nun wal qalami wa ma yasturun wal qalami inna wawul qasami ne saboda haka ma al qalam ya zama majrurun bi wawul qasami da aka zo ita wannan aya kuma sai da Allah ya karfafe ta ya zama wato labari ne inkari wa innaka la'ala khuluqin azim ga nunu tauki da innaka ga kafur kitabi ga kuma lamun kasani wa innaka lalle cewa kai kaga akwai inna harfu nasabin wa taukidin ko ga kuma kafur kitabi wanda yake nuna ana magana ne da manzan Allah ga kuma lamun kasani lanjaye na rantsuwa malaman duka suka ce jumla ismiya ta fi ƙarfi a kan jumla fi'iliya jumla da ta fara da suna tana da ƙarfin gaske akan jumla da ta fara da fi'ili wato aiki suka ce misali kamar ka ce zaidun ƙa'imun zaidun ƙa'imun ta zaune jumla ce ismiya saboda ta fara da suna zaidu ƙa'imun yana tsaye saɓanin ka ce ƙama zaidu kaga duma na ne zaidun qa'imun ko kuma qama zaidu qama fi'li ne ma bi zaidun shine fa'ilin qama in ka ce qama zaidun zaidu ya tashi kaga ne zai iya yiwa yanzu ya tashi ko bai dade da tashi ba amma ka ce zaidun qa'imun zaidun fa yana tsaye kaga ya tsayin daka kenan jumla ce mai karfi to sai aka kawo harfu kiɗabin kaulatan wanda yake nuna jumla ce ismiya tunda ana magana da manzo Allah wa innaka kuma ka kawo rantsuwa lamun kasmi la ala kulukin azim wallahi kana kan dabi'a wacce take mai girma ina fata an gane asali ta alkuluk ana rubuta shi ko karanta shi gudan mil mu'jama da rufu'ar mai dugon nan shine ne kha'u khuluq wallahi da kuma rufu'ar nan jayi khuluq wa qad tuskaru amma lokaci ana daure lamun din a ce alkuluk tasrifan domin sauƙaƙawa a harshe alkuluku da alkulku duk abu ɗaya ne kuma duk wanda ka faɗa daidai ne amma alƙur'ani ne ya zo da zamma ne na labu kulukin azimi da ce wa yana kalala kulkin azimi ba kulukin azimi jam'i su shi da al'akhlaq wa husnul khuluqi abin da ake ce masa kyakkyawar ɗabi'a malikatu jinnat wata salauniya ce a cikin zuciya yuqtadaru biha ala suduril af'alil jamila bi sahula da ake samun iko da ita in Allah ya mallaka maka wannan salauniyar a zuciyarka to da ita ake samun ikon aikata kyawawan ayyuka bi sahudatin da sauki duk wani abu mai kyau wanda Allah yake so cikin sauki sai kaga zuciyarka ta aikata shi ba tare da wani wahala ko wani kokwanto ba waqtu lifa malaman luga sun yi sabani hal huwa gaziri shi ɗabi'a ɗin kyakkyawa wani abu ne da ake dasawa bawa auka sibi ko kuma aiki ne yake ba mutum ya samu wannan kyakkyawar ɗabi'a akwai sabon suka ce ɗabi'a ce Allah ta yake halittar mutum da kayan Allah ne ke yake halittar mutum da ita saboda wani kuma Allah bai ba shi ba da zai ba zai iya samun ta ba wasu kuma suka ce a'a kokarinka wajen yage munanan abubuwa a zuciyarka da kuma kwatanta umarnin Allah da kyawawan umarni na Ubangiji shi zai sa har ka ɗabi'antu da wannan kyakkyawar ɗabi'a. Wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce, wal kazimin al-gaiza yana siffanta muminai bayan ya ce allazi na yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i sai ce wal kazimin al-gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinina nan Allah yana mana bayanin kyawawan ɗabi'o'i na muminai da farko ya ce su ne waɗanda suke ciyarwa fissan ra'i a cikin lokacin yalwa waddan ra'i da kuma lokacin talauci ko ana yunwa ana talauci ana fama in ka zo wajen su za su iya yaƙi wani abu su baka ballantana kuma suna cikin wadata suna ciyarwa a cikin asarra wadata wadzarra da kuma kunci na rayuwa walkazimina su ne masu haɗe algaiza fushi masu shanye fushi idan aka munana musu aka bakanta musu ko a fuskarsu ba za a ga alamar fushi ba ballantana su tuta wata bakar magana ballantana su kai duka na ɗaukar wato mataki duk babu wannan ka zubul gaizi kenan shanyewa ko haɗe fushi wal'adina kuma su ne masu yin afuwa anin nasu ga mutane ba sa neman su hukunta wanda ya musu laifi ko da kuma suna da iko ko da suna da damar da za su kai kara a kwata musu haƙoƙinsu za a ce ka je ba komai min yafi wallahu yuhibbul muhsinina Allah fa yana son masu kyautatawa masu waɗannan sifofi kyawawa wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a hasanan nasu kulukan mafi kyawun mutane kulukan ga ɗabi'o'i kaga kamar yana fassara mana wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya riga ya faɗa to shi ma kuma yake maimaita abin da ya shaida ga manzon Allah manzo Allah ya kasance mafi kyawun ɗabi'o'i a cikin mutane ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a muttafaqun alai bukhari da muslim sun yi tafaki cikin ruwaya wa anhu daga anas dan malik radiyallahu anhu kala ya ce ma musistu dibajan ban taba shafa wani karan muski ba wala hariran wala wani tufa na alhariri aliyana mafi laushi min kaffi rasulullahi fiye da tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane hannun manzo Allah laushi ne dai ya ce bai taba shafa kalan muski ko wani tufa na alhariri shine iyakar tufa mai laushi a wajen larabawa dibaji da alhariri amma wanda ya kai laushin tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba shafawa ba tun tun da nake wannan yana nuna maka tawazu da kyakkyawar dabi'a ta manzo Allah da har hadiminsa ne masa goyi goyi yana kama hannunsa har ya san taushin hannun manzon Allah yace wala shamimtu ra'i hatta qaddu ban taba shekar wani kanshi ba da dai a yaba mafi dadi min ra'i hatta rasulullahi fiye da kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai ba dan ya shafa turare ba a in yi turare ya shafa in ya sheka ai kanshin turare ya sheka ko yace bai taba shaka ko shekar wani turare katsu da dai ba a yaba mafi daɗin ƙanshi min ra'i hata rasulillahi fiye da ƙanshin jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad khadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Anas yake wallahi haƙiƙa na hidimta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ashara sinina tsawon shekara goma shekarar da manzan Allah ya yi hijira Madina shekarar mahaifinsa ya kawo shi ya danƙa shi a hannun manzan Allah yana wa manzan Allah hidima tsawon shekara goma yake kama kala ni kasu uffin bai taba ce mun dan me ba kasu ko da sau daya ka duba dai yaro ne a lokacin yana hidimta manzo Allah dole wata zai kuskure ko ko yayi kiwa ko yayi ganda amma manzo Allah bai taba ce maka fa dan me shine uffin wala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقتل لكما أتعداني الخرجة كلمة تزكي mafi kankantar zargi ka ce dan me shi ne wannan uffin hausawa ta cewa ko uffan ban ce ba ka gane ai to anan anan anan suka sata asalin al'uf dan me shi ne mafi kankantar kalma ta zargi dan me yasa kai kaza yace ko so ɗaya mun Allah bai taɓa gaya mun wannan ba tsawon shekara goma da nan ina hidimta masa wala qala bi shay'in fa'altuhu nan yana maganar ma'anar ofin din bai taba gaya mun ba akan wani abu da na aikata bai taba ce mun lima fa'alta hu dan me ka aikata shi ba wala li shay'in lam af'alu bai taba gaya mun akan wani abu da ban aikata ba ko da yana son abun in nayi ganda ko nayi kuskure ban yi ba ko na manta ban yi ba bai taba ce mun ala fa'alta kaza shin ba ka aikata kaza ba kaga cikin laushi ma bai ce dan me ba kai kaza ba ko ma cikin laushin ala fa'alta kaza shin ba ka aikata abu kaza ba yace ko wannan bai taba gaya mun ba akan wani abu da yake so ban yi ba saboda kyakkyawar dabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Aisha take cewa kunta kama zakaraka rabbuka ya rasulullahi ka zama kamar yadda ubangijin ka ya ambace ka yanzu Allah ya gaya mana kai haka kake babu canji saboda kyawawan ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaice shi wa an sa'ad ibn jassama an rawaita daga sayyidina sa'ab dan jassama radiyallahu anhu sa'ab wahala tsanani sunan gargajiya ne tun zamanin jahiliya kuma musulunci ya zo bai canja ba wa an sa'ad ibn jasamata radiyallahu anhu qala yace ahadaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama himaran wa hashiyan na bada hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama himaran wa hashiyan jakin daji da ya farauto wanda dama ana cin sa halal ne ya kawo hadiyarsa ga manzon Allah dan ya ci faraddahu alayya manzon Allah ya juyar da wannan jakin daji gare ni bai karba ba wannan a hijjatul wada'i ne sun dau harami suna tafiya za su je makka suna labbaika to sai ya je shi da bai dau harami ba ya je ya karoto jakin daji ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya samu abin da zai ci sai manzon Allah ya juyar bai karba ba falan mara ama bi wajihi yayin da manzo Allah ya ga abin da yake cikin fuska ta na damuwa na je na yi wahala na farauto nama na kawo amma wani Allah bai kalba ba sai ga alamar gaji daɗi ba ƙala sai manzo Allah ya ce inna lam naruddahu alayka inna cewa mu fa lam naruddahu alayka ba mu juyar da shi gare ka ba mu ki kalba illa li annahu rumu sai dan cewa mu muna sanye da harami mai harami ko baya cin dabbar farauta wanda aka farauto dan shi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma an haramta muku cin dabbar farauta ta tudu ka gane ai ma dumtum huruman matakar kun da wama da harami a jikin amma a ta ce uhila lakum saydul bahri wa da'amuhu mata'allakum wa lisayyara an haramta muku saydul barri farautar a uhila lakum saydul bahri farautar ruwa teku shine su da harami a jikinku ya halatta in kuna cikin jirgin ruwa a teku ku kama kifi da dabbobin ruwa ku ci wannan an halatta muku saydul bahari ko amma na tudu aka ce wa huruma alaikum sai dubbarwi ma dumtum huruman to amma kuma a baya sai da aka taso daga zulhulaifa abu katada shi kuma ya zai ya farauci irin wannan dabbar jakin daji ya kawo kuma manzo Allah ya ce kuma da haramu a jikinsa nan kuma an kawo masa an kusa zuwa maka ya ƙi ci ya ce ai ba komai ya sa muka ƙi karɓa ba sai don muna sanye da harami to fuqaha'u suka ce ai wancan abu qatada ya falauto wa kansa ne kuma babu harami a jikinsa da shi da mutanen sa waɗanda ba su ɗauki harami ba to saboda haka da aka kawo manzo Allah wani abu daga ciki ya karɓa ya ce ba dan shi aka farauta ba shi kuwa wannan sa'abu ibn jassama ya ga yanayin da manzo Allah yake cikin gajiya da kalancin guzuri da yunwa yace bari ya je ya farauto wa manzon Allah dabba ya je ya farauto dan manzon Allah shi ko yace ai bari ya tuba saboda an farauto dan shi to anan fuqaha suka cire hukunci mutumin da yake sanye da harami in shi yayi umarni a je a farauto in an kawo ba zai ci ba ko kuma wanda ya faloto din ba kai ka umarce shi ba amma ya faloto ne dan kai niyyarsa dan kai ya faloto bai halatta ka ci ba ballantana wanda kai ka falota da hannunka kana sanye da halaji shi ma ba za ka ci ba amma mutumin da halali ya faloto ba muhurimu ba kuma ya faloto dan kansa ko dai yan uwansa wanda ba ɗauki harami ba to ba laifi kai in ka samu ka ci in an haɗa waɗancan hadisai guda biyu wannan yana gaya maka kyawawan ɗabi'o'i na manzon Allah baya so ya ga mutum ya shiga damuwa musamman mutumin da yake tare da shi gashi dai yana da fawa da ikon da zai kyale shi kawai ba na bukata ai shikenan akwai akwai dole ne ka kamo abu dan na ce na ce ba na ci sai me ai ba wani laifi a cikin wannan to amma saboda manzon Allah baya so ya ga mutum da damuwa da ya ga sabu ibn jassama ya shiga cikin damuwa akan mazala bai karɓi hadiyarsa ba sai ya gaya masa dalili dan ya lalace zuciyarsa saboda kyakkyawar ɗabi'a irin ta manzon Allah inna lam naruddahu alayka mu fa ba komai ne yasa muka juyar da shi gare ka muka ki kalba ba illa li annahu mun sai dan cewa mu muna sanye da harami muttafaqun alayhi bukhari da muslim wa an nawas ibn sam'ana an rauta daga sayyiduna nawas dan sam'ana radiyallahu anhu qala yace sa'altu rasulullahi na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an albirri wal ism hadis da muka karanta a baya ji ta tasalu an albirri ka gane ai ko da yake wani sahabi ne daban shi ma shi ya zo ya tambaya ne an albirri menene da'a ga ubangiji wal ism kuma menene zunubi saban Allah faƙali sai maza lati albiru shi ɗa'a husnul khuluqi kyakkyawar ɗabi'a ita ce ɗa'a ya zama mutanen da kake zaune da su iyalanka ne ƴaƴayenka ne abokanan mu'amala ne abokanan sana'a ne makota ne kowa kana masa kyakkyawar hali kyakkyawar ɗabi'a wannan shine albiru wal ismu shi ko zunubi ma haka abin da ya kai kawo fi duka a cikin zuciyarka abin da yake kaiwa da komowa na taraddadi a cikin zuciyarka wa karihita kuma kaki an jaddale alaihi nasu mutane su zan kayo wannan abin su ga kana aikatawa in za ka yi sai ka kuya ba ka so a ga kana yi to wannan abin ko ba a gaya maka ba zunubi ne kar ka aikata shi kaga a nan muhallin sha da yace maka albiru husnul khuluq kyakkyawar tafiya ita ce kololuwar da'a ga ubangiji ba ma ubangiji bayan ka bi Allah ka yi abin da ya wajibta maka to bayin ma ka zauna da su da kyakkyawan hali wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan shine albiru rawahu muslimun وأن عبد الله بن أبو بن العاص قال وصدق سيدنا عبد الله دان أمر دان أمر دان عاص رضي الله عنهما قال يتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بكسن شيء فاحشا من الفاشابة ma'ana mummunan zance bakar magana fahishan kenan wajen halke zance manzo Allah ba za ka taba ji yayi bakar magana ba wala mutafahishan kuma ba mai aikata mummunan aiki na gaɓoɓuwa ba ne baya ƙarya ballantana sauran abubuwa da ake yi da gaɓoɓi fahishan da harshe mummunar magana mutafahishan kuma mummunan aiki na sabo da ake aikata da sauran gaɓoɓi duka gaba ɗaya manzo Allah baya aikata wannan wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa inna min kiyarikum haqiqa yana daga cikin zababbun ku a wajen Allah a hasanukum akhlaqan mafi kyautatawan ku dabi'o'i wanda suka fi kyautata dabi'o'in su ga mutane to su ne zababbun ku a wajen Allah shine ma'anar wannan hadisi inna min kiyarikum haqiqa yana daga cikin zababbun ku a hasanukum mafi kyawun ku akhlaqan dabi'o'i al akhlaq jami'a na al khuluq muttafaqun alayhi wa an abi darda radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ma min shay'in ba wani abu asqala mafi nauyi fi mizan al abd al mu'min a cikin ma'aunin lada na mu'mini yawmal qiyamah ta tashin al qiyama min husnul khulqi fiye da kyakkyawar dabi'a komai fa ma min shay'in ba wani abu a tsakala mafi nauyi wanda daga an tsora shi duk girman zunubi zai rinjaye shi fi mizanin abdul mumin a cikin ma'aunin bawa mumini yawmal qiyama min husnul khulqi fiye da kyakkyawar ɗabi'a wa inna Allah haqiqa ubangiji Allah yubdidul fahisha yana kin mutum mai alfasha mai bakar magana wal da mai yin batsa daga albaziyu aka samu batsa rawahu turmizi wa qala hadithu hasan ai musamman alal batsa mummunar magana da ta shafi tsiraici to Allah yana kinkirin wannan mutum da shi duk inda aka zauna sai bakar magana ga mutane alfasha kenan alfahisha mai bakar magana mummunan zance albazi mai yin batsa zancen da ya shafi tsiraici da sauransu Allah yana kinkirin wannan bawa bi ma'ana Allah zai masa azabu رواه الترمذي امام الترمذي يا رويته شي وقال حديث صحيح yace hadisi ne ingantacce kalmar albazi din nan yujibu alfahish albaziya albazi huwa allazi yatakallamu bil fushi shine dai wanda yake zance da bakar magana wa radi'il kalami da mummunan zance duk sanda ya bude baki to abin da zai fito ba mai daɗi bane Allah baya son wannan bawa wa Allah bi hurairah radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aksar ma yudkhilun nas aljannata game da mafi yawan abin da yake shigar da mutane aljanna wa ya rasulullahi me abin da yafi kowanne abu shigar da mutane cikin aljanna fa qala sai ta taqwallahi jin tsoron Allah wa husnul khuluqi da kyakkyawar dabi'a ka ji tsoron Allah wato ka kyautata mu'amala tsakaninka da Allah shine taqwal lahi kuma ka kyautata mu'amala tsakaninka da bayin Allah shine husnul khuluq kowa ka bashi haƙƙinsa to in kai wannan zaka je lahira nama lafiya fata lafiya wasu ila an tambaye shi kuma an akasarin ma yudkilun nasan nara game da mafi yawan abin da yake shigar da mutane wuta faqala yace al fagu baki wannan bakin wannan bakin yawanci shi ne ke kai mutane wuta walfantu da kuma farji in mutum ya biya sha'awarsa ta jima'i baya lura a wanda farji yake tsoma a zakarinsa na halal ne ko na haram shi da yan bukatarsa ta tashi ko ina ma to wannan fa zai kai shi wuta in bai kiyaye ba alfanmu walfarji ai akwai hadisi da yake man duk wanda ya lamunce mu abin da yake tsakanin gegunsa guda biyu da abin da yake tsakanin cinyoyinsa guda biyu azmanu da hujjar naka ne kuma zan lamunce masa aljanna shine baki da farji in ka lamunce masa ka masa alkawari ba za ka saba wa Allah da su ba to shi ko ya maka alƙawarin in an je lahira zai saka cikin aljanna saboda harshe shi da fa mutum da kuma farji su ne yawancin abin da suke kai mutum wuta ai akwai hadin da ke wahal ya kubbun nasa ala munakirihim illa hasaidu alfinatihim ba abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan keyoyinsu ko kuma fuskokinsu face girbe-girben harsunansu abin da harshensa ya girbo masa na mummunar magana yawanci shi ne ke kai mutum wuta rawahu turmuzi wa qala hadithu hasanun sahihun kuma kyakkyawa ne ingantacce wa anhu dai daga shi abu huraira radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akmalul mu'minina imanan mafi cikar imani a cikin muminai a hasanuhum khuluqan mafi kyawun su dabi'o'i akmalul mu'minina mafi cikar muminai imanan ga imani wanda imanin sa yafi na kowa cika to a hasanuhum mafi kyautatawa khuluqan dabi'o'i wanda yafi kowa kyautata dabi'o'i to imanin sa yafi na kowa cika ka san ba wanda ya kai manzo Allah cikar kyakkyawar dabi'a tunda har Allah ya ce wa innaka ala khuluqin to ya fi kowa cikar imani kenan sannan fal'amfalu wal amkar hadisun wa kiyarukum ko a yace zababbun ku ji manzon Allah mafi alherin ku kiyarukum zababbun ku lin sa'im a wajen matayen su ka gane ai mutanen kirkin ku wanda suka zama mutanen kirki a wajen matayen su duk mutumin da matar ta ce ayuwa na kan mutumin kirki san barka matarsa ta masa kyakkyawar shaida to a wajen Allah mutumin kirki duk wanda ta ce duk wanda matarsa ta ce wani mugu ne ba mutumin kirki bane to a wajen Allah ba mutumin banza ne ka ko akwai bakin aiki kafin matarka ta yadda da kai tun ba ma an kace za ka yi masa kishiya ba duk kirkin ka alalar babu to amma ka iya kokarinka wajen kyautata maka wajen kyautata mata har ta yi shaidar kai mutumin kirki ne to a wajen Allah ma kai mutumin kirki ne wa kiyarukum zaɓaɓɓunku kiyarukum li nisa'in zaɓaɓɓunku a wajen matayen ba a gida kai da mutane in ka fito wajen kuma ka sake wa mutane fuska ba abinda manzo Allah ya ce a cikin gida din ku zama kuna wa matan ku kyawawan ɗabi'o'i ku dinga kyautata musu kuna sakin fuska ba in ka shigo gida kowa yana fargaba me za a ce ko me za ka yi ko wanne hukunci za ka yi ba sai ka fi in ka shigo gidan ba ka samun nutsuwa ko a takure sai ka fita sannan za ka samu walwala to karka yadda da wannan ya zama duk inda kake suna Allah Allah ka dawo gida a zo a zauna a ci abinci a yi raha a yi hira tare in karatu ne a yi to wannan za ka zama zaɓaɓɓe a wajen Allah rawahu turmuzi wa qala hadithu hasanun sahihu وعن عائشة رضي الله عنها قالت تتي سمعت رسول الله ناجي مزا الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شيوا إن المؤمن حقيقة مؤمني لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم حقيقة مؤمني لا والله يدرك ينا رسال درجة الصائم القائم درجة يولي دا أزمي ما يتأيوى الدليل قال ينا صلى bi husnul khuluqi a dalilin kyakkyawar ɗabi'arsa zai wuni na ci abincinsa baya azumin nafila amma ya riski wanda ya wuni da azumi a wannan yinin ladansa kuma zai kwana yana min shari sai alfijir ya tashi yayi alwala ya je sallar asuba amma ya riski lada da darajar wanda ya kwana a tsaye yana sallah duka bi husnul ai bi sababi husnul khuluqi a dalilin kyakkyawar ɗabi'arsa in ya fito yana kyakkyawar mu'amala da mutane har ya koma bai gaya wa kowa bakar magana ba bai ci namun kowa ba bai muna nawa kowa ba bai zaranci kowa ba yana sakin fuska yana kyautata mu'amala da mutane yana cin abincinsa kuma to zai samu ladan kai da kauna da azumi a wannan yini kuma zai kwana yana mun shazinsa yana baccinsa kai kuma ka kwana kana sallah in an wayi gari a rubuta muku lada iri daya duk darajar ku ne a wajen Allah saboda me bi husnul khuluqi saboda kyakkyawar dabi'a yana da kafa yake ka gama gudunka tsawon dare kana lafiya kana ibada in an wayi gari za ka same shi a kafaɗar ka ya rike ka gama azuminka na nazila da rana shi yana cin abincinsa yana godewa Allah yana kyakkyawar mu'amala da mutane in rana ta faɗi a mulmulo lada irin naka a bashi duk yadda ka kai da yawan lada sai ya riske ka la yudriku bi husni khuliqihi darajata as-sa'im al-qa'im yana da darajar mai azumi mai kwana sallah bi husni khuliqihi saboda kyakkyawar ɗabi'arsa rawahu abu dawud wa ana bi umamah al-bahili an wata daga sayyidina abu umama al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ana za'imun bi baitin fi rabadul jannati ni na yi lamuni da wani gida na lamun cewa musulmi bi baitin zan bashi zan kama maka gida fi rabadul jannati a baki bakin aljanna daga an shiga kafin a je can ciki shi ne rabab kewaye wajen jikin katanga wanda yake makotaka da katanga zan sama masa gida a gefe-gefen aljanna na yi lamuni da samuwar gida a gefen aljanna liman tarakal mira ga wanda ya bar jayayya wa in kana muhikan koda ya kasance yana da gaskiya wato da baya mutu in ana zance ko da shine da gaskiya ya kawo labari aka ce ƙarya ne ba haka aka yi ba ya ja bakinsa ya yi shiru bai tanka ba ya bar jayayya ko da yana da gaskiya ka san akwai ciwo ka zo da magana ta gaskiya a maka inkari to ka yi haƙuri manzo Allah ya maka lamunin gida a aljanna amma a baki baki wa bi baitin ai wa ana za'imun bi baitin nayi lamuni ga mumini da samuwar gida fi wata fitnati a cikin tsakiyar aljanna liman tarikal kaziba ga wanda ya bar yin ƙarya wa in kana mazihan ko da ya kasance zolaya yake yi ko da da wasa ko da zolaya kare ya ƙarya ba ma wai ya zo yana baka labari yana nuna maka da gaske ne ba wai wasa yake maka ko zolaya ba a'a a wasa ma a raha shine almizahu abin da ya shafi raha ko zolaya ma yana kwatanta faɗin abin da yake daidai ka gane sai dai ya juya zancen yadda ba za ka gane ba ya zone ka daga baya kuma sai ka gano ai kaza yake nufi kuma abin haka ne to manzo Allah ya ya lamu cewa wannan mutum samuwar gida a tsakiyar aljanna ba a baki baki irin na wancan ba shi wancan ai labari ya kawo ko kuma na gaskiya aka masa inkari ya shiru shi kuma wannan wajen zolaya da ba'a da raha yana kafa kafa baya yin abin da ba haka ba baya faɗin ƙarya to manzo Allah ya lamunce maka gida a tsakiyar aljanna yace wa bi baitin fi a'lal jannati na lamunce wa musulmi gida a can kololuwar aljanna da na firdausi kenan inda manzo Allah yake a'lal firdausi yin kenan na lamunce liman hassana kulukahu ga duk mutum da ya kyauta da ɗabi'o'insa ka duba husnul khuluq ita ce kololuwa mutumin da ya bar musu ko da yana da gaskiya yana baki bakin aljanna wanda ya bar yin ƙarya ko da ta zolaya ce ko a raha ne ko a wasa ne za a ba shi gida a tsakiyar aljanna amma wanda ya kyautata ɗabi'arsa ya zama yana da kyakkyawar ɗabi'a to manzala ya masa lamunin gida a can ƙololuwar aljanna jannatin firdausi kenan ashe ba abin da ya kai kyakkyawar ɗabi'a hadisun sahihun hadisi ne ingantacce rawahu abu dauda bi isnadin sahihin mamu abu dauda ya rauce shi da sanadi ruwaya wanda yake ingantacce azza'imu din na ai abdaminu da yake ana za'imu azza'imu shine abdaminu mai lamuni wanda yake na lamun cewa abu kaza wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna min ahabbikum ilayya haqiqa lallai yana daga mafi soyuwar ku a gare ni mutum da na kuso a cikin ku wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyama wanda yafi kusa wanda yafi ku kusa da ni a wajen zama na tashi alkiyama ga mazauni na ga nasa ahasinukum akhlaqan mafi kyautatawar ku ɗabi'o'i mutanen da suka fi ku kyautata ɗabi'o'i to sun fi kowa soyuwa a gare ni kuma sun fi kowa kusa da ni a mazaunina a ranar tashin alkiyama ina fata an gane inna min ahdikum ilayya mafi soyuwar ku gare ni wa aqrabukum mafi kusantar ku minni a gare ni majalisan wajen zama yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan mafi kyautatawar ku dabi'o'i wa inna abghadakum ilayya mafi kinku a gare ni mutum da nafiki a cikin ku wa ab'adakum minni mafi nisantar ku minni gare ni yawmal qiyamati a ranar alkiyama as-sarsaruna masu yawan surutu masu yawan zuru duk inda aka zo na ta ta ta kamar ta kwaikwaiwa in ana zance ka muryarsa kawai kake jewa daga nesa kafin ka faɗi ɗaya shi ya faɗi uku hudu biyar shi ne asarsaru yadda su asarsaru da masu yawan surutu wal mutashaddiquna da masu cika baki duk zance da za su sai sun cika baki da alfahari kenan wal mutafaihiquna da kuma masu girman kai wajen zance suna magana ta girman kai da nuna kafeta da isa wajen magana suna almutafaihiquna qalu sai sabai suka ta ya rasulullahi qad alimna sarsaruna mun san ma'anar masu yawan surutu wannan kalma ta sarsaruna mun san shi wal mutashaddiquna da da masu cika baki wannan duk mun san ma'anarsa fa man mutafaihiquna to me ake nufi da almutafaihiquna su ma baƙuwar kalma ce a wajen su duka laraba da ƙuraishawa da kuma lansaru ba su san wannan kalma ba sai a bakin manzan Allah ƙada sai manzan Allah ce almutakabbiru na masu girman kai amma wajen zance suna magana da nuna isa da ƙasaita su ne almutafaihiquna waɗannan ya ce su ne mafi ƙi wato mafi ƙi a wajensa mutanen da ya fi ƙi kuma ranar alkiyama su ne mafi nesa da wajen zama sa ranar tashi alkiyama ko kusa da shi ba za su yi رواه الترمذي وقال حديث حسن yace hadisi ne kyakkyawa wa sarsaru mutum mai yawan surutu dan wancan jam'i ne as-sarsaruna ko as-sarsaru huwa kathirul kalami shine mai yawan zance mai yawan surutu takallufan ga dora wa kai ba nema aka yi ba ba bukata ya yawaita zance ake ba ba a neman sa da yawan surutu ba hali ne ya kama sai yayi magana da yawa ba haka kawai in ya zauna ca ca ca ca ca kaman karatu shi ne asarsar mai yawan surutu wal mutashaddiqu kuma mai cika baki al mutadawul wanda yake tsawaitawa alal nasi ga mutane bi kalami da zancensa zancensa yana danne zancensu in an zo magana shi ba zai bar kowa ya magana ba sai shi saboda shi ya fi kowa iya zance shi ne mai cika baki wa ya takallamu yawa kaji ba yana zaton bi mil ifi da cikin bakin da cika bakinsa tafasuhan don ya nuna shi mai iya fusaha ne wa ta'aziman bi kalami kuma don ya girmama zancensa akan zancen mutane shine dai cika baki wal mutafayyiqu duk da mazala ya fasara mana da al mutakabbiruna da aka tambaye shi imam an-nawawi zai kala maka fashin baki wal mutafayyiqu asluhu asalin wannan kalma min al fahiqi ga alfahu wa huwa shi da al'imtilau cikawa kaga da an koma ga ma'ana daya wa huwa da zai yamlau famahu shi ne mutumin da yake cika bakinsa bil kalami da zance wa ya tawassau yana yalwatawa fi cikin zancen wa yuqribu ko yugribu wa yugribu bihi yana babuntar da zancen ya kawo bakin kalmomi wanda ba kowa da kowa ya san ma'anarsu ba takaburan kawai don girman kai ya nuna mutane shi ya kowa iya zance wartifa da kuma nuna ɗaukaka wa izharar da bayyana wa lil fadilati da daraja da fifikon sa ala gairi akan waninsa dan a ce ya fi kowa iya magana to manzo Allah baya san irin wannan mutum ka kawo magana da kowa zai fahimta ba sai ka kawo ba kalmomi da sa'an nemi bayani sannan kai bayani وروى الترمذي امام الترمذي روى حديث عن عبد الله ابن المبارك daga babban tabi'in na Abdullah ibn Mubarak rahimahullah fi tafsir husnul bi cikin fassarar kyakkyawar dabi'a wai me ake nufi ne da husnul khuluqi kyakkyawar dabi'a qala sai Abdullah ibn Mubarak yace huwa talaqul wajh ko talaqatul wajh shine sakin fuska shine murmushi da fara'a a gaban dan uwanka musulmi wa bazulul ma'ruf da kuma bada alheri zuba alheri ga mutane kyauta kenan da sadaka da kuma taimako wa kafful aza da kame cutarwa ka kame cutarwa da halshenka da idanka da hannunka da komai na gaɓoɓinka karka cutar da ɗan uwanka musulmi ya zama kowa ya zauna da kai zai rabu da kai lafiya ba tare da ya cutu ba wannan shine husnul fiqh in ji Abdullahi ibn Mubarak babul hilmi wal anati wal rifq wannan baji zai mana bayanin matsayin haƙuri alhilmu da alfabru duka haƙuri ne amma alhilmu ya fi kaiwa matuƙa da kololo a kan alfabru domin alhilmi ana iya fasara da juriya juriya a yi maka ka shanye a ƙara yi ka shanye ka jure ko a fuskar ka ba za a ga alamar damuwa ba ballantana a harshenka ko kuma a hannunka wal'anati da kuma sannu-sannu cikin al'amura, wa rizki da kuma tausasa duka wannan ɗabi'o'i ne kyawawa da ake neman musulmi ya ɗabi'antu da su, alhilmu haƙuri da juriya, wal'anati da sannu-sannu cikin al'amura, banda gaggawa, wa rizki da kuma tausasawa banda tsanantawa. Ƙalallahu ta'ala, Allah ta'ala ya ce, ya dawo da waccan aya dai, wal kazimin al-gaiza, masu haɗiye fushi, wal'afina masu yin afuwa anin nasi ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kuzil afwa ya rasulullahi ka rike afwa kai aiki da ita wa amr bil urfi kai umarni da alheri wa arid an jahilina ka kawar da kai gabarin jahilai in sun maka wauta ko jahilci in sun gaya maka baƙaƙen maganganun da suka saba ce maka kahinun sha'irun majnunun kazzabun da makamantan wannan ka kawar da kai kai kamar baka ji ba kamar ba da kai ake ba kar a gani a fuskar ballantana ma kalama ko ka mai da martani shine ma'anar wa a'rid an jahilin ka bujira ka kawar da kai ga barin jahili in su maka jahili wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'atu kyakkyawan aiki da mummuna ba za su taɓa daidaita ba a ce wannan mai kyau ne wannan mummuna ne kuma a ce sun daidaita sun zama ɗaya Allah ce ba zai taɓa yiwa ba wato abin da yake nufi kyakkyawan ɗabi'a da mummunar ɗabi'a la tastawi ba za su taɓa daidaita ba su zama guda ɗaya idfa abin lati hiya a hasanu to in aka muna la baka ya rasulullah idfa aka tunkuta mummunar ɗabi'a da aka yi maka billaki da ɗabi'a wacce take hiya ita ce a hasanu mafi kyau wata suna cewa an an ka da dutse to kai ka jefa masa gayan kula kai kai ka jefe shi da gayan kula ba ya jefe ka dan ka bi ciwo ba da dutse to kai ka jefa masa gayan kula wata kila zai taimaka masa ya kashe masa yunwa alheri kenan ka kyautata wa mai munana maka shine ma'anar ke da fa'adin latihi a hasanu ka tunkuɗe mummunan ɗabi'a da aka yi maka bin latihi a hasanu da wacce take mafi kyau bai ce bin latihi a hasanatu ba ba ba ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ba a ka tunkuɗe da wacce take a hasanu mafi kyau akwai alifu tafdili akwai alhasanatu ko akwai alhasanu akwai alahasanu akwai kyakkyawa akwai mafi kyau to in ka tashi ba da kyakkyawa za ka saka ba wacce take a hasanu mafi kyau ka duba abin da ya fi kowanne kyau shi da ya nuna na maka ka je ka aikata masa idan ka ɗabi a da wannan duk wanda ya nuna na maka kana saka masa da ɗabi'a mafi kyau to fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun yayin nan za a wayi gari mutumin nan da gaba ta kasance tsakaninka da shi adawa ai mun san adawa ko da Hausa ai ai wani dan adawa ta ne ai wani yana adawa da ni to duk wanda adawa ta kasance tsakaninka da shi in dai kana ɗabbaka wannan ɗabi'a gare shi to za a wayi gari ka annahu waliyun hamimu kaman shi masoyi ne hamimu mai tsananin ƙauna gare ka ka gane ai wala yasalu hamimu hamima ai mun san wala yasalu hamimu hamima aboki bada'i baya tambayar bada'i a ranar rashin alkiyama saboda kowa ta kansa yake to wannan makiyin naka duk tsananin gaban da yake da kai duk yanda yake nuna na maka in dai ka ɗabbaka wannan umarni na Allah duk sanda ya nuna na maka kai za ka kyautata masa duk sanda ya munana maka kai za ka kyautata masa to za a wayi gari ka zama surikinsa yana jin kunyarka zai gaji ma ya daina har ya dawo ya zama waliyun ko ka ka'annahu kamar shi din yanzu waliyun masoyi da ma'anar waliyi a nan masoyi kuma hamimun mai tsananin kauna zai zama kuma yanzu shi yake baka kariya ba zai da a cutar da kai ba amma fa sai ka yi hakuri ka jure wa cutar wasa da farko wa ma yulqaha Allah yace ba wanda ake ba wa irin wannan matsayi illa allazina sabaru sai fa wanda suka yi hakuri in ba kai hakuri ba sai dai ka biye masa ku yi ta faɗa ku yi ta gaba har a naɗe ƙasa har ku bar wa ƴaƴanku gadon gaba amma in kana da hakuri to za ka ci moriyar wannan kyakkyawar ɗabi'a wala yulqaha ba wanda ake bashi ita illa allazina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri wa ma yulqaha ba wanda ake bashi irin wannan illa zu hajjin azimin sai ma bocin labo mai girma a ranar lahira wanda bai da labo mai girma a lahira ba zai samu irin wannan ɗabi'a ba وقال تعالى الله تعالى ياتي ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لا من قسم لي ولمن صبر والله duk wanda yayi hakuri akan cutar da shi da ake yi wa gafara kuma yayi yafiya yake ya yafi kamar da yake neman gafara a wajen Allah wali aku wal yasfahu ala tuhibuna ajra Allahu lakum ku dinga yin afuwa ku dinga yin yafiya shin kuma ba ku so Allah ya gafarta muku to sai Allah ya ce wala man sabara wa gafara wanda ya hakuri akan cutar wanda ake yi masa wa gafara kuma ya yafe yana da ikon da zai rama yana da ikon da zai dau mataki yana da ikon da zai kai ƙara a ɓata masa haƙoƙinsa ko alama masa cutar wanda aka yi masa wa gafara amma ya yafe to inna zalika haqiqa wannan tabi'a da ya aikata lamin azim umuri wallahi suna da al'amura masu daraja a wajen Allah suna daga cikin azima abin da yake da matsayi babba a wajen Allah wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala hada wato hadisi daga abdullahi dan abbas idan Allah ka tabbata a gare su shi da babansa abbas din qala abdullahi dan abbas ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لأشج عبد القيس ko ga wani mutum da aka ce masa ashajji abdul qaisi wato ashajji din nan kamar jagora ne na kabira abdul qaisi ba wai shi ne sunansa ba lokacin da suka yi hawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su karɓi musulunci sai ya ce inna fika kasalataini ya ga wa ashajji abdul qaisi ya ce lallai a cikinka akwai wasu ɗabi'o'i guda biyu alkasala kamar addabi'atu ne kamar alkhuluqu duk ma'anarsa ne da addabi'atu da asajiyatu da alkasalatu da alkhuluqu duk abu ɗaya ne alkhuluqu asajiya alkasalatu addabi'a yace a cikinka akwai wata ɗabi'a guda biyu yuhibbuhumullahu yuhibbuhumallahu wanda Allah yana son su kana da ɗabi'o'i guda biyu wanda Allah yake so na farko alhilmu haƙuri da juriya wal anatu da kuma sannu-sannu ba ka gaggawa cikin al'amuranka komai kana jinsa daki-daki mataki-mataki har ka kai gaggaci wannan imamu nawawi ya yanke ya kawo iya muhallin shahi wannan kalma da maza Allah ya gaya masa akwai abin da ya faru ne mala yace wa sababu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama lahu zalik dalilin da manzo Allah ya gaya masa wannan kalma inna fika kasalatayn yuhibbuhum Allah ma ja'a abin da yazo ne fi hadisin wafdi cikin hadisin mahaya da suke yiwa hawa daga garin su da shugabannin su da talakan su zo wajen manzo Allah su karɓi musulunci lokacin da Allah ya saukar masa ija iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan in kaga mutane suna shigowa addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a to fa sabili hamda da duka wasu takadiru inna kana tawwaba to daga cikin waɗanda suke zuwa garuruwa garuruwa suke zuwa karɓar musulunci da shugabanninsu da talakawansu to waɗannan wafdu Abdul Qais su ma sun zo tare da Ashajj Abdul Qais to da suka zo Madina annahum lamma wasalul Madinata lokacin da suka shigo garin Madina su waɗannan wafudin jama'ar na abdul qaisi ba da ru'ilar nabi sallallahu alaihi wasallama saboda shauki suka yi gaggawa kawai suka zo wajen manzala sallah duk wanda ya sauka a kan rakuminsa ba zai jira dan uwansa ba kawai a guje zai taho wajen manzan Allah ya zo ya karbi musulunci duk wanda ya sauka ya a kan rakuminsa kawai zai saki rakumin ne ya taho da gaggawa zuwa wajen manzan Allah wa qamal ashaddu abdul qais shi ko ashaddu shi sai ya tsaya inda rihalihim a wajen rakuman nasu saboda haƙurinsa da kuma sannu-sannu fa jama'a ya tattara raƙuman mutanensu duk wanda ya saki raƙuminsa ya tafi zai kama raƙumi ya durkusar da shi ya sauke masa akumari duk ya tara raƙumansu a ɗaya wa aƙala na ƙasa sannan ya ɗaure ya yi wa tasa raƙumar menene ake cewa talala akala ko a akala a baki ne yawa talala ya dai daure taguwarsa wala bisa a sanar siyabahu ya daura mafi kyawun tufafinsa kamar da ake zuwa zaka ziyarci manzo Allah an ce ma sai da yayi wanka ya kinsa ya dauko tufafinsa mai kyau ya taba ado summa aqbala ila nabi sannan ya fuskanto wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa wajen annabi wanda suka yi zuwa da wuri suka yi rubuci suka zo suka zazzauna da ya zo ba gun zama ma duk an cika amma fa qarraba hun nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kusanto shi ke zo zo zo zo sai da ya tsallako mutane manzo Allah ya kusanto shi fa ajlasahu ila janibi ya zaunar da shi a gefen sun maƙala da hun nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai annabi ya gaya wa su sauran waɗanda suka yi gaggawa suka zo din gaba ɗaya ya ce tu bayi uni to za ku yi mun mubaya'a ne ala anfusikum wa qaumikum da sharaɗin za ku mu mubaya'a ga kawunan ku da kuka zo da kuma mutanen garinku da kuka baro a garuruwan wato za ku yi ari bakin mutanen ku ji musu albasa tunda kun ce mutanen garinku tun daga shugaban ku ya zo ga sarkin ku ga kowa talakawan ku kun ce dukkan sun yadda da abin da kuka zo da shi to ku min mubaya da sharaɗin za ku mubaya da ku da mutanen ku da kuka baro a gida faƙala da ƙaunu na'am sai duk mutane ka ce ƙwarai ko haka za a yi za mu yi maka mu baya mu da mutanenmu faƙala da ashadu sai shi ashadu ya ce a'a ya rasulallah innaka lam tuzawilu rajula ala shay'in ashadda alaihi min dinihi ya rasulullah kai fa ba za ka taɓa yin gogayya da mutum akan wani abu mafi tsanani a gare shi fiye da addininsa ba lamarin addini ba yana da wahala kar mu yi alkawari da kai mun musulunta mu da mutanenmu mu koma kuma mu samu turjiya ai kaga a tasabbutu ta kenan da al'ana su sannu sannu yace a rayuwar duniya ba abin da za ka yi wahala na gogayya da mutum a kai fiye da lamarin addini inda harkar ciniki ne ko kasuwanci ko wata harkar duniya za mu yadda mu wakilci mutanenmu amma abin da ya shafi addini da yanzu rana tsaka za ka je ka sai mutum ya bar abin da yake bautawa ta iyaye da kakanni ya dawo ga wani abin bauta sabo wanda da bai saba da shi ba ya ce lamarin addini yana da wahala ya ya ya rasulallah ya ce abin da ya kamata mu mu bayi uka ala anfusina za mu ka mu baya ga kaunan mu mu da muka zo wani mutumin man yad'uhum sannan sai mu aika wanda zai kira mutanen garinmu zuwa ga addinin musulunci famman ittaba'ana wanda ya bi mu ya karbi musulunci daga cikin mutanen garin namu kana minna ya kasance yana tare da mu ko da bai zo madina ba wa man aba wanda fa yaki to qatalallahu zamu yake shi in mun koma gida kowaye yake zamu yake shi kar mu yi alkawari da kai kuma mu je ka ce mu warware alkawari mutanen mu wasu sun ki karɓar musulunci kala sai maza ce sadaqata kai gaskiya maza Allah ya kalfafa abin da ya faɗa yace kai gaskiya sannan sai masa inna fika kasalataini yuhibbuhum Allah lalle akwai su dabiyo guda biyu a tare da kai wanda Allah yana son su to al hadisa shine sai ambata hadisin yace alhilmu haquli wal alati da kuma sallu sallu saboda sanda aka zo yin mubaya kai kayi hakuri sai da ka samu nutsuwa ka tattala kayanka da na mutanenka har ka canza tufafi kai hakuri sannan ka zo daga baya kai mubaya sannan kuma na buduro da aje a yi wa mutane mubaya a hadda mutanen da suka baro a garinsu kai ka ce a'a abu dai a hankali abu dai a hankali aje a samu dai a isar musu in sun karba to fa lillahi alhamdu wanda yake karba kuma sai a yake shi akan wannan ne manzo Allah ya ce masa inna fika kasala kai lalle akwai su ɗabi'o'i guda biyu a tare da kai yuhibbuhum Allah da Allah yake son su alhilmu na farko shine hakuri wal alatu da kuma sannu sannu rawahu muslim imam muslim ya rawaice shi wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah rafiqun haqiqa Allah mai tausasawa ne yuhibbu rifqa kuma yana son tausasawa fil amri fi al'amri kulli dukkan yana son kowanne abu ka bi shi sannu sannu mataki mataki da arifku da al'anatu anan kamar sun yi kama da juna Allah mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa cikin al'amari duka baya son gaggawa baya son tsananta muttafaqun alai wa an hada daga na Aisha dai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce inna Allaha rafiqun hakika Allah mai tausasawa ne yuhibbu rifqa kuma yana son tausasawa wajibi Allah rizki Allah yana yin baiwa Allah rizki abu ta tausasawa da mutum yayi ma la yudi abun da Allah baya barwa ala tsunfi abu ta tsananta kamar ka zo wajen mutum neman abu ka tsananta ka takura dole sai amma wani kuma ya zo ya yi magana ɗaya biyu cikin laushi da sauki in bai samu ba ya haƙura an kwabi ma ya dawo to shi ma Allah haka ne in kana neman abu in ka bishi a hankali sannu sannu sannu sai Allah ya baka amma in ka tada hankalinka ka tsananta don ganin wane ya samu kai ma sai ka samu ai wane bai ji ka ba ya kaman wane zai mallaki abu kaza ni a ce ban samu ba to in ka zo ka tsananta sai ka bata goma sai ba ta gyaru ba domin Allah yana bayarwa Allah rufe abu sa tausasawa yana bada ma la yudi abinda baya bayarwa Allah tsunfi abu sa tsanantawa wa ma la yu'di ala ma siwahu ko eh kuma kai Allah yana bayar da abin da ma yake ma siwahu abin da ya walaici wannan tausasawa zai baka fiye da abin da kake tsammani ne a dalilin ne ka bi abin a hankali a hankali mataki mataki rawahu muslimun wa anha daga nana Aisha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah kira da amma Allah tabbata a gare shi ya ce inna ribka hakika tausasawa la yakunu fi shay'in baya kasancewa a cikin kowanne abu illa zanahu sai ya kawata shi ko neman ilimi ne ka bi shi a hankali a hankali kalma ɗaya ɗaya kalma biyu in ka haddace ka je a ƙara maka aya ɗaya aya biyu in ka fahimce ta ka je a ƙara maka to wannan bin da kai a hankali a hankali to zai kawata maka ilimin nan naka sanda ilimin ya samu to ka san komai ba ka buƙatar a maimaita maka abin da ka sani a baya amma in ya zama ci da zuci in ka zo ɗaukan karatu kai sai ka ɗau shafi ɗaya shafi biyu maza maza a sauke littafi a ce kayi ƙawa'idi kayi ahlari kayi shimawi na yi kaza da kaza da kaza ba wannan ake nema ba kar ka yi gaggawa kuma shi ma harkar neman abinci kar ka sai yanzu yanzu sai kayi kuɗi yanzu yanzu sai ka zama miliyoniya tunda yanzu ka fara ka ba a hankali da kowa yake ina fata an gane to a hankali a hankali sai kaga kuma tare Allah ya wadata ka kai ma ka zama mai arziki saboda ne Allah yana ba wato Allah inna ribqa hakika shi sannu sannu la yakunu baya kasancewa fi shi a cikin kowanne abu illa zanahu sai ya kawata shi wala yunzau min shay kuma ba za a taba tutse arzikku sauki da sannu sannu ba cikin wani abu illa shanahu sai ya muna nashi ko menene ko gini za ka yi in ka ce gaggawa za ka yi to ginin nan ba zai kyau ba ko da ka mallaki kudin da za a yi ginin ka ce kai yanzu a cikin wata biyu kake so a gina ma gida a yi komai ka shiga an yi gini bai bushe ba ana fulansa an gama fulansa ba ta kalasa bushe ba ana fenti don Allah wani ginin zai kwari amma ka bi shi mataki mataki yadda ake bi to sai ka ga ginin ka yayi kyau kuma yayi kwari kamar yadda ake bukata to ba gini kadai ba ko neman ilimi ne ko neman arziki ne kai ko noma za ka yi ka bi shi mataki mataki a ka'idar da masu noma ko masu gini suke bi to sai ka ga wannan abin yayi kyau amma in dai aka cire arziki a ciki to ba za a taba tuɓe arziki ni shay'in ga wani abu ba illa sha nahu sai ya muna nashi rawahu muslimun وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بال اعرابي في المسجد wata rana balaraban ƙauye ya yi fitsari a masallacin manzan Allah don saboda ƙauyenci masallacin manzan Allah ba ga manzan Allah da sahabbansa ana zaune kawai da fitsari ya kama shi kawai da ya tashi kawai sai ya koma gefe ya saki fitsari faƙaman nasu ilai sai mutane suka yi ca a kansa aka taso kamar za a cinye shi kowa yana gaya masa abin da ya ga dama ya za ka zo kamar sai kai za ka da hankali kai ɗan ƙauye kaza kaza kaza liya ƙauzi suka taso kamar za su afka masa da duka faƙalan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da uhu ku kyale shi ku kyale shi bi ma'ana ku kyale shi ya gama fitsarinsa domin kuka yake masa fitsarin nan abu biyu ne zai faru na farko zai iya cutuwa fitsari ya mace ka ka fara yi kuma a sa ka ka kame shi zai iya zama maka cuta a mafitsararka abu na biyu kuma ba zai iya rike fitsarin nan take a gumba zai tashi ya tafi yana barbaɗa shi to ka ga najasa ta ƙaru ko ya ce ku kyale shi tunda ya riga ya fara abinda za ku yi wa ariku ala bauli sajilan min ma'i wa ariku ku kwarara sajilan guga min ma'in na ruwa ala bauli akan fitsarin nasu an kwakwacewa zanuba katuwar guga irin wanda ake jawo ta da raƙumin nan wanda sai an sa jaki ko raƙumi sannan take iya jawo ruwa a cikin rijiya ko sadalan yake ko zanuban waccan sadalan guga matsakaiciya zanuban kuma katuwar guga a je a ciko guga da ruwa a rijiya a zo a kwara a kan wannan fitsari nasu auko ku cewa yi zanuban min ma'in ba katuwar guga ta ruwa fa inna ma bu istum ku sani ba an aiko ku ne ku sahabban manzon Allah muyassirina masu sauƙaƙa wa mutane walam tubasu ba a aiko ku mu'assiri na masu tsananta wa mutane ba maimakon ya biya musu ya zo ya kira shi ya mar fada da gargadi nan gaba masallaci ne ɗakin Allah gurin ibada ba a bukari ko maganar wannan manzo Allah bai mar su din da suka yi ca za su doke shi su manzo Allah yake wa gargadi ku sani an aiko ku ba masu sauƙaƙa wa mutane Allah bai aiko ku masu tsananta wa mutane saboda kyakkyawar ɗabi'a da haƙuri irin na manzon Allah dan in manzo Allah ya bari aka doke shi kana ga gobe ta mutai dawo in wani a kauyen su yace yana so ya zo maza wata manzo Allah zai ba shawara ya zo kaga ai an bata al'amari amma ya tafi da jin daɗi manzo Allah ya ba shi kariya ya hana a doke shi yana a masa komai ya lausasa masa ya tsawata wanda suka yunkulo za su fada masa to zai ji daɗin dawowa gobe illa iyaka ya san yin tsari a masallacin bai dace ba inda har wasu sun yunkura suna so su auka masa rawahu bukhari imam bukhari ya rawaita wannan hadisi as-sajlu din nan bi fadi sin ana rubuta shi da fata an sun dan ka kana tashi da kisra ya zama littafi kadai sijil lil kitabi ko to as-sajlu bi fadi sin al-muhmala wanda ba a masa dubu wa iskamil jimi da daurewar jin karami sajlu wa hiya dalu ita ce guga almumtali'atu ma amma wanda aka ciko ta da ruwa guga da ta cika da ruwa ita ake cewa astadilu in ba ruwa a cikin da ita ce addalu an an daibo ruwa a cikin da ita ce an ciko ta da ruwa almumtali'atu ma wanda ta cika da ruwa ita ce astadilu wa kazalika zanubu haka nan azzanubu guga amma kasuwa ta fi astadilu girma an ciko ta da ruwa kuma wannan hadisi yana karantar da mu hukunci wanda ma malamai suka ce galama da wannan mutum ya zo ya fitsari a masallacin manzon Allah ya nuna maka idan aka yi fitsari a ƙasa to ba a buƙatar sai an wanke ƙasar ba a buƙatar sai an kwashe ƙasar gurin kawai a ɗebo ruwan da an tabbata ya fi fitsarin yawa a zo a fara a kai shi kenan guri ya tsarkaka saɓanin in tufa ne aka yi fitsari don ka fara masa ruwa hada bai tsarkaka ba sai ka wanke ka matsi in shimfiɗa sai haka don ka zo ka fara mata ruwa har yanzu ba ta tsarkaka ba sai ka zuba ruwa mai tsarki ka wanke ka matsi amma in ƙasa ce shi kenan ba ta buƙatar kwarfewa ko wankewa kawai a ɗebo ruwa da an tabbatar ya fi bukalin yawa in aka fara a wajen shi kenan in ruwan kwata ne ma haka in jin kowane irin najasa ne in dai a ƙasa ne to aka ɗebo ruwa mai yawa aka fara shi kenan kaga mu samu hukunci da gazo ya yi fitsalin ba ina za mu san wani wa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce yattiru ku dinga sauƙaƙawa a cikin rayuwar duniya ku dinga sauƙaƙawa wala tu'assiru kar ku dinga tsanantawa duk abin da za ku yi ku sauƙaƙa kar ku tsananta wa bashiru ku dinga faranta cikin muminai wala tu nakuru kan ku dinga kore su daga rahamar Allah kar ya zama duk da kuka zauna ku wa'azin ku kawai daga jahannama sai dukan kabari sai tsayuwar kiyama sai tsallaka ziradi sai azaba a'a ku dinga hadawa ya zama bisharar ma ta fi yawa tunda cewa ayi bashiru ku dinga albishir ga mu'mine zuwa ga aljanna wala tu nakuru kan ku dinga kore mutane daga rahamar Allah duk laifin mutum ka nuna masa in ya tuba fa Allah zai karbe shi in ya daina wannan laifin bil hasil zulubin ma za a mai da shi lada fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanati to kaga wannan farin ciki ne zai sa ya daina abin da yake yi domin kwaɗayin wannan rahama amma kullum sai azaba sai shiga wuta sai dukan mala'iku sai azabar kabari to ai sai mutum ya ɗebe kauna ma daga rahama kaga ka kore shi kenan muttafaqun alayhi وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال يتي سميت رسول الله نازما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تيوا من يهرم الرفقة duk mutumin da aka haramta masa tausasawa yuhurim ay yuhuramil khaira kullahu an haramta masa alheri dukkansa duk mutumin da shi lamarin sa babu sauki ko yaushe shi cikin gaggawa babu tausasa babu sannu-sannu kullum shi a gaggauce komai nasa da gaggawa yake baya gun abu a hankali a hankali to wannan mutum an haramta masa alheri gaba ɗayansa rawahu muslimu wato ko da aiki ibada ma ba zai bi ta daki daki mataki mataki ba zai yi gaggawa da har za ta bata masa aikin ibada to kawo kuwa ba zai samu ladarsa ba kaga an haramta masa alheri rawahu muslimu ga labarin babu ya kusa ko da sauran amma suna da ɗan tsawo ko sai mu takaita a nan Allah kan mu gobe sai mu karasa sai mu shiga sabon bari alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan akwai tambaya to ya tambaya take duk wanda ya daidai ne kar dai a zubar a samu wani ya ci ko shi ya ci ko su su ci amma da zai haɗa musu gaba ɗaya shi da su su ci ya fi saboda zai koya musu kuma za su ga cewa ai shi ma yana ci tunda shi ma ya ci ko ba a gaba idan sa ba in ya zube za su ci amma in ya zama shi baya cin wanda ya zube din sai yaran sa kawai yake sa yara ƙanana to in baya nan ba za su ci ba kawai za su ɗauka takura musu yake ko yana tsananta musu amma in shi ma da shi ake cin wanda ya zube din to ko ba a gaba idan sa ba in ya zube za su ɗabi'antu da wannan za su san abu ne mai kyau tunda shi ma da shi ake cin in ya zube to kuma albarka in ka bar musu kaga kai ma baka ci ba tunda tunda ba an ce baka san a wanne albarka take ba eh So, yi mana duk ɗaya ne wato ma'ana za ta fanshi kanta ne ma'ana ce ta fansa tana zuwa da shiga iri iri wasu sukan ce ki mayar da wata a ɗaki sannan ke sai ki fita ma'anarta shine ki auro masa wata ba wai ita za ta je ta masa zance da ita matar ta kai sadaki ta ce tana nema wa mijinta auren ta ba a'a bi ma'ana ta ba shi kudin da zai auri wata in ta bashi ta biya shi kudin da zai ishe shi ya auro wata ai kamar ita ce ta aura masa eh wannan fansa ne ya zo da wannan sigar akan yi haka amma da sunan siga ta fansa a'a ba a lura ya halci miki za a yi sabo zai iya neman abin da ya wuce abin da ya kashe zai iya neman daidai da abin da ya kashe zai iya neman ƙasa da abin da ya kashe kamar ciniki ne ta yadda ta kaya amma su yawanci alƙalai yanzu suna yin zalunci sai ki shato wani kuɗi ɗan kaɗan wanda watakila ko ka daƙi ma ba zai biya ma ba ballantana kayan akwati da sauran ɗawainiyar aure a ƙa'ida abin da ake yi za ta baka abin da zai ishe ka kaje ka auri wata mata wata mata irin sai dai in kai ka sassauta ko kuma wannan haƙƙin ka ne amma dai aka ce fansa ka fanshi kanka ka gane ai daga wannan auren ne za ka fanshi kanka ka ko za ta baka abin da zai ishe ka kaje ka auri wata wannan ya halatta shari'ar musulunci ne ka ba wato ita shari'ar musulunci bata ta kula wa bata dole sai ta dole da miji ba ko da ga kaddara yanzu ba ta ce masa dama ba sai ita ke ba to a kaddara tana kan shi aka yi auna sun zauna zama na soyayya har ma sun yi aibe aibe lana duka kawai ta ita ba ta son zama da shi to a shari'a musulunci ba ta takura mata dole ko ba ta so sai ta zauna da shi ka gane yayi abin da za a fara bincikawa to me dalilin da yasa ba ta son zama da shi in aka gano cewa saboda yana zaluntar ta ne ko yana tauye mata haƙƙi ko baya gamsar da ita wajen zamantakewa na aure ko yana dukanta ko yana cutar da ita dai shi ne dalilin da yasa ta nemi fansa to za a raba tsakaninsu ba tare da an ba shi ko kwabo amma aka gano cewa haka kawai ba wani dalili da shari'a ta yarda da shi wanda za a iya raba tsakaninsu na cutarwa ko rashin ba ta cikakken haƙƙinta kawai ba ta ƙaunarsa ne to wannan shi ne za a dora maka kansa ta biya kansa ta tafashi kanta kaga ala ayi hali ko da dalili ko babu dalili shari'a ba ta ta kula mata dole sai ta zauna da miji in dai ba ta so to tana da dama amma za ta biya kansa in babu cutarwa in ko mana cutar da ita to za a kubutar da ita daga sharrin sa ne ba tare da ta biya komai ba wannan shi ne abin da shari'a ta tsara ita ce mana toye ba ce ita halima ba sai da ya fara wayo ba ma har yana tafiya da kafafuwansa da aka kai shi liman ma har suna fita kiwo da ƴaƴayenta ko ga su asalan ya rike ta fara shayar da manzo Allah kafin ita halimatu sa'adiyya domin ita ce take renansa a lokacin tana renansa da yake baiwa ce da aka aular da ita tana shayar da ɗanta wani lokaci tana lalashin manzo Allah shi ma tana shayar da shi har zuwa lokacin da ya kai a kai shi reno sannan aka ba halimatu sadiya ta tafi da shi lokacin ai da kafar sama sai dai ya dade a can har ya kai halin da suna fita kiwo da ƴaƴayenta zuwa bayan gari alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gano da mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyanku Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya mara su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da cikin su da aljihun su Allah ya taimaka musu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka saukar da albarka a kasuwannin mu da gonakin mu da ruwayen mu da dabbobin mu na kiwo da dukkan sana'o'in mu Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadun mu da muke gabatarwa a wannan watan Allah ka sanya mu daga cikin bayin da kake yanta ka bari wuta a cikin wannan wata kamar yadda yanzu ɗan uwa mun shiga mun zo goma sai ta biyu kenan mun gama da goma ta tsakiya Allah kai da gobe za mu shiga goma ta ƙarshe mafi daraja mafi tsada kuma daren yau in lalata faɗi shi ne daren ashirin da ɗaya shi ne daren farko da ake fara tsammani da raja'in samuwar lailatul qadr inda maza Allah ya ce ta harau lailatul qadr fil witri min al ashr al awakir ku yi kardado ko kula da mutaran lailatul qadri a cikin mutiri na goman karshe to daren yau da za mu shiga shine mutumin farko daren 21 da yau mun yi azumi 20 Allah na ta faɗi mun shiga dare na 21 saboda haka sai mu zake dantse mu rage bacci mu ta da iyalanmu mu ta bautar Allah har karshen azumi mu koma dace da daren lailatul qadr Allah ya sa mu yi dace Allah ya yi mana muwafaqa da daren lailatul qadr a wannan goman karshe da ya rage mana Allah ya karbi dukkan ibadun Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da gwagwatanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله